ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau kuɗi ne ko biyar biyar biyar ga watan da lula shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shi ne kuma ya dace da 26 ga watan goma shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu na da bakwai 27 27 watan miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar a sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah don kuwa idan ba a manta ba wancan sati mun gama bayani ne akan abin da ya shafi abin da ake faɗa idan an yi sujjada na ji mun shiga cikin bayani game da aljulusu bayyana sajadatai zama da ake yi tsakanin sujjada guda biyu malai ce idan mutum ya gama sujjada zai dago yana mai yin kabbara amma malai ce mutum ba zai daga hannu lokacin da yake wannan kabbara ba sai dai mun yi bayani insha Allah ta'ala bi tafsil akan wannan gaba za mu tashi dai gaba da malai ce al-hay'atul fi'liya lil jilsati bayna at-tajdatayn zama tsakanin sujjada guda biyu yadda ake yin sa a aikace malice na daya yaftarishu qadamahu yusra masallaci zai shimfida kafarsa ta hagu ay yaj'alu rijla al-yusra firashan lahu zai sanya kafarsa ta hagu a matsayin shimfida a gare shi ma'ana akan ta zai zauna kafarsa ta hagu ita zai shimfida sai zauna a kanta na biyu yansibul qadam al-yumna zai kafa zai kafe kafarsa ta dama min al-janib al-ayman ta bangaren dama ma'ana kafarsa ta dama ta bangaren sa na dama ba zai juyo da ita ta dawo bangaren hagu ba inda take a daman anan zai batta kawai abin da ake so shine zai kafe ta ne kawai malai ce lissaqa wal fakhr banda ƙaurinsa da kuma cinyarsa su ba a kafe su su mai ake musu balisa walfar mamdu da tani da ƙaurinsa da cinyarsa su kuma zai miƙar da su ne za mu zo mu gada insha Allah ta'ala zai miƙar da su ne sai kasance ya ɗage tafin kafasa ya kafe shi a ƙasa na uku yaj'alu butuna asabi'aha ila al-ardi zai sanya cikin 'yan yatsun kafar tasa ilal arzi suna tafiya zuwa ga ƙasa ma'ana su suke taba ƙasa wa aqibaha ila fawq sai kasance dunduniyarsa dunduniyarsa ita kuma tana sama ma'ana 'yan yatsunsa bayan 'yan yatsunsa suna ƙasa dunduniyarsa kuma zai dago ta tana sama ita kuma amma yusra amma kafarsa ta hagu fa yakunu zahabuha sai kasance a zahirinta cikinta ila al-ardi ita ce take taba kasa wa batnuha ila al-insani bayan ta kuma yana tare da mutum yana taba jikin mutum yana taba ka zamu zo insha Allah ta'ala duk zaku je da mu yi yawa قال روى البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abdullahi dan Umar. Allah ƙara musu yarda gaba ɗaya. Annahu kana yara shi dan gidan Abdullahi ne Abdullahi kuma dan Umar. Kaga jikan sai na Umar ne ko? To shi ne yake cewa yara كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة dan gidan Abdullahi dan Umar shine yake ganin mahaifinsa Abdullahi dan Umar yana yin zaman harbe a cikin sallah ya tarabbu at-tarabbu shine zaman harbe dan uwan gane zaman harbe kuwa irin zaman irin zaman da Allah ya wannan ya mutum ya mutum ya ya abin da kafarsa ya tankushe kafarsa kamar zaman cin abinci an gane ko yawa shi ma za mu kwatanta shi insha Allah ta'ala so nake mu tattara gaba da galibi idan annabi zai salla a zuwa irin wannan zaman yake zaman haddi idza dalata idza dalata idan Abdullahi dan Umar yana sai irin wannan zaman fa fa'altuhu wa ana yawma idhin hadithu sin wannan dan Abdullahi dan Umar sai ni ma sai na aikata irin abin da babana yake a cikin sallah annabi na ni ma kawai sai ne zaman haddi a cikin sallah babu ruwana yace a lokacin wa ana hadisu sinni ina da kananan shekaru yaro ne ni ana hali abdullah ibn umar sai babana abdullah ibn umar ya hana ni ce kan na saki irin wannan zaman a cikin sallah wa qala sai wannan matashi yace inna ma sunnatu salati abdullah ibn umar yace da dan sa inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tasl al-yusra ai abin da yake sunna a cikin sallah idan ka zauna shine ka kafa kafarka ta dama sannan kuma ta hagu sai ka ajiye ta sai ka za ajiye ta a cikin a tattar da jikinka wa qultu sai nace inna ma tafalu zalika to ai kai ma kana aikata haka fa qala sai abdullahi dan umar yace inna rijlayya la tahmilani ai ni abin da yasa nake kafafuwa na ne ba za su iya dauka na ba Abdullahi dan Umar a lokacin ya tsufa girma ya kama shi irin wannan zaman ba zai iya ba to shi sa sai ke irin wannan zaman nahar wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul azan babu sunnati julus fi tashahhud وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إمام مسلم يفتد حديثي لك حديث نانا عائشة ورم من الله كرمة إرداء قالت nana aisha ta ce kana annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya firishu yana shimfida rijlahu yusra kafar shi ta hagu wa yansibu rijlahu yumna sai ya kafe kafarsa ta dama haka annabi yake zaman sallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi kitabus salati babu ma yajma'u sifatus salat وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما امام النسائي شيما يفتد حديثي اتكن سنن ناسا daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace min sunnati salati daga cikin sunnonin sallah an tansiba an tansiba alqadam alyumna shine a kafa kafar dama wastiqbaluhu bi asabiha alqiblata sannan kuma a fuskantar da 'yan yatsun kafar daman ya kasance suna kallon alƙibla wal julusu ala al-yusra sai kuma a zauna akan tahagu ya ake zaman zamu ji insha Allah ta'ala shi ma wannan hadisi babu nisa'i ya fita da shi kitabu tatbiq babu istiqbali bi atraf asabi al-qadam al-qibla malai ce wa insha idan masallaci ya so idan wanda yake sallah ya ga dama a ka'i sai ya zama tsugunu sai ya tsugunu hana saba qadam qadamai ya ake yin tsugunu wanda ya halatta a cikin sallah malai sai sai mutun ya kafa kafafuwansa guda biyu wajalasa ala aqibaihi sai ya zauna akan diga digansa rawa muslimun an tawus imam muslim ya fitar da hadisi daga tawus قلنا لابن عباس أو سيتي ابن كيسان اليماني سيدة كتن ألبا عبد الله بن عباس يتي سي مكة سيدة جمال هم عبد الله بن عباس بالإقعاء على القدمين جمد القبنود أكي أكان دقا دقاي ولا بيو آه زمن سلة فقال سي عبد الله بن عباس يتي هي السنة وأن زمن شما سنة لمن زمن الله يلين صلى الله عليه وسلم فقلنا له سيما كتير شيء إنا لنراه جفاء بالرجل ai da mun dauka irin wannan zaman kamar jafa'i ne mutum yake a cikin sallah kamar wani abu ne da mutum bai dace ba yake aikatawa a cikin sallah aqala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ce bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam ce ba haka bane ai wannan zaman sunnar annabinka ne ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan kuwa kuna bin lambobin da muke karantawa ko yawwa so nake mu haɗa su gaba ɗaya duk zamu zo mu kwatanta yadda ake insha Allah ta'ala na hudu mala yace ba'u kaffahu al-yusra yanzu an gama maka da kafa idan ka zauna ya zaka da kafa kuwanka kala biyu ne zaman zaman zaman zaman sallah kala uku ne yan uwa gaba daya duk wani zama da kai shi a cikin sallah baya ɗaya daga cikin zaman nan guda uku to kai ka kirkiro kayanka ba manzo Allah ya koyar da shi ba sallallahu alaihi wasallam kai ne ka kirkiro kayanka da kanka ko dai kai irin na farko da malai gama gaya mana shine ake ce masa al-iftirash zaman shimfidawa ba'ana zaman da zaka shimfida kafa ka tabu ka zauna a kanka ka kafe kafarka ta dama an ya zama kalla al-qibla wannan shi ake cewa al-iftirash sai zama na biyu shine ake ce masa al-iqa'u bayna sajdatayn ko ka ce masa kawai al-iqa'u zaman tsugumu shine zaman da ake zama akan digadigai shine wanda malami mana ishara zuwa gare shi sai na uku wanda malami zai kawo shi ne a karshe karshe shine at-tawarruk at-tawarruk shi kuma tawarruk ana zama ne akan mazaunai mazauninka na hagu za ka zauna a kansa ka sai ka shigo da ita idan mun zo wajen shi ma insha Allah ta'ala za mu kwatanta amma dai waɗannan guda biyun yau ɗin nan da yadda Allah za mu kwatanta su saboda su muka karanta malai ce ya zahu kafa yusra to hannunka kuma ina kamata ya kasance tunda mun ji a position ɗin kafa idan mutum ya zauna hannun kafa ina ya kamata ya kasance sai sai ya zahu kafa yusra dan yatsanka ko kuma tafin hannunka na hagu za ka ɗora shi za ka sanya su ne mambuzatan la'asabi kana mai haɗe ɗan yatsunsu haka mamdudatan kana mai miƙar da su ba dunkule su za ka yi za ka haɗe ɗan yatsunka sannan ka miƙar da su haka ala fahibihi yusra sai ka ɗora su akan cinyar ka ta hagu wannan tafin hannunka na hagu kenan idan kai musu haka sai ka ɗora su akan cinyar ka ta hagu وإن شاء القبر القبها الركبة كالقابض لها إذن كغدما sai ka rike gwiwarka da su kamar mai damke ta za ka iya maimakon ka dora ta akan cinya gaba daya sai ka dora rabi akan cinya sauran kuma yana kan gwiwa sai ka rike sai ka rike gwiwarka da ɗanya kamar ka damke su babu laifi sai kai wannan ko kai wannan ko kai wancan malai ce na biyar ya zaɓu kaffahu yumna ala fakhidhihi yumna to dan yatsanka ko kuma tafin hannunka shi ma na dama tunda wannan na hagu muke bayani shi ya zaka yi masa sai ka dora shi ala fakhidhihi yumna akan cinyar ka shi ma ta dama aw tsarfi rukba ko kuma gefen gwiwarka ma'ana ra'asul rukba ra'asul rukba shine kan ita gwiwar ta sai ka dora a nan wajen idan ka dunkushe kafarka ko kan daidai kan gwiwar ta ƙarshe da inda daga nan sai cinya ya fara to sai ka sai ka tsora ɗan yatsun naka haka amma su ma za ka zubar da su ne kamar yadda ka zubar da tafin hannunka na hagu amsar ba haka bane ga yadda za ka wani dama wa yaqbidu minha al-asabi al-thalatha sai mutum ya damke ɗan yatsunsa guda uku waɗannan haka sai ka damke sa shine ma lissa al-khinsar wal binsar wal wusta wannan shine khinsar wannan shine binsar wannan shine wusta wannan shine sababa wannan shine ibhama haka ne ko to da khinsar da binsar da wusta sai ka damke su haka yan uwa kai musu haka wa yadhu al-ibham alaiha sai ka dora ibham akan su wannan ne ibham babba haka kenan dan uwa ana gani yabo sai ka dora su akan su haka وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام إن كاغا داما ذاك إيا جمكي خنصر دا بنصر دا وسطا هكا وحلق الإبهام مع الوسطى سيكا يراو زكان السبابة دا إبهام هكا كينا هكا نبات أفهمتا يوه wahallaka al-ibhama ma al-islam a afwan ibhama da usta ake ake waɗannan guda biyu wannan shine ibhama na tsakiya shine usta to sai ka musu haka maimakon kai haka ka dora shi akai to sai kai rawo da su haka sai kai kamar kai wata halka tsakanin halka shine kamar cycle ko yawa sai kai sati tsakanin hannun ya tsaka haka kenan ya halatta shi ko kai haka ko kai haka duk wanda kai manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam malin sai fawasala ra'saha bi ra'sil bi ra'siha kal halqa sai kan dan yatsan ka na tsakiya ya hadu da ya hadu da kan dan yatsan ka babba sai kasance kai kamar saki kenan haka ba lalle sai kan ya hadu ba ba lalle bane wannan sai kan ya hadu kamar yadda zuwa cikin hadisi in kai haka yayi abinda da ake so kai shine kai making din saki kawai kai haka yayi ba lalle sai kai haka ina fata fahimta malin sai wayar faqus sabbah to shi wannan sai ka miƙar da shi shi miƙar da shi ake shi ba a lankwashe shi shi ake ce mata asabbaha mai yin tasbihi asalin dan yakan laraba suna kiran tana kiran shi da asabbaba kamar yadda na ga muku wancan karan sabbaba wanda ake nuni da shi ko wanda ake zagi da shi dan asabbu zagi kenan ko to kaga idan mutum zai zagi shi yake nunawa to sai ake ce masa sabbaba mai zagi ko mai nuni to amma tunda dan yatsa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne bai kamata a fatanta shi da sabbaba ba tunda manzon Allah baya zagi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai a ce mai tasbihi dan yatsan annabi mai tasbihi shi ne annabi tasbihi yake namu ne yake zagi mu ba Allah ya shirye mu malai ce wa yuharrikuha inda du'a faqat mutum zai rinka motsa dan yatsan nasa yayin addu'a kawai yayin addu'a kawai la tahrikan da'iman ba zai ta motsa shi bane gaba daya wala sukunan da'ima ba kuma mutum zai bashi bane a tsaye gaba daya ma'ana zai bashi idan yazo addu'a sai ya rinka motsa shi sai ya rinka motsa shi amma zamu zo mu karanta hadisan muji yadda hadisan suka fa'idantar abinda hadisan suka nuna shine mutum idan ya haka ranar zai ta motsa shi ne kawai abinda hadisin yace yuharrikuha yana motsa shi ba a kayyade cewa sai lokacin addu'a ba za ku zo ku ji hadisin yadda yake aka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi nuni da dan yatsansa a manuniya sannan yana addu'a da shi yana addu'a da shi abin da ake nufi da yana addu'a lokacin da yake tahiya to yana nuni da shi yana kuma motsa shi yana kada shi malaka walakin yushiru biha inda du'a sai dai masallaci zai rinka nuni da wannan dan yatsan yana kada shi lokacin da yake addu'a fa yaqulu masalan misali zai ce rabbi gfirli idan a cikin tahiyya zaka yi addu'a aka ce rabbi gfirli fa yarfau isba'ahu sai mutum ya daga dan yatsan lokacin da yake cewa rabbi gfirli sai ya daga shi ma'ana yana kada shi warhamni sai ya ƙara kadawa fa yarfau isba'ahu nan ma sai ya ƙara daga dan yatsan sai ya kulu assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuha nabi ita ma addu'a ce ai ko haza du'a malik wannan ita ma addu'a ce fa yarfau isba'ahu nan ma sai ya ƙara daga dan yatsan sa assalamu alaina shi ma wannan addu'a ce amincin Allah ya tabbata a gare mu haza du'a wannan addu'a ce Allahumma salli ala Muhammad idan zaka annabi salati shi ma addu'a ce du'a'un addu'a ce Allahumma barik ala Muhammadin wannan shi ma du'a'un addu'a ce a'udhu billahi min azabi jahannam ina ina neman tsarin Allah daga azabar wuta wannan shi ma addu'a ne ma'ana abin da malaka yake wai duk inda ka zo wajen addu'a sai kai nuni da hannunka ka kada shi من عذاب القبر كذلك من فتنة المحيا والممات كذلك ومن فتنة المسيح الدجال وهكذا كلما جاءت جملة دعائية يحركها إشارة إلى علو الباري جل وعلا الذي دعاه قال شتو هكذا كتغم دي دلو قتن دك زوزمة جملة الدعاء جملة تكي فائدا تد الدعاء كي يحركها إشارة ذاكرا كموت أن يتنكنا كداش isharatan nuni ne ila ulul bari zuwa ga daukaka da girman Allah madaukakin sarki jalla wa ala allazi da awwan da kake masa addu'a yan ko abin da ya shafi karkada no kamar da na gaya mana a mutum zai dora hannunsa ne kamar da muka muka katanta sannan sai ci gaba da kada shi zai yi ne har lokacin da liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah idan mutum idan liman ya sallama kuma shi kenan sai mutum ya je amma ba kawai zai tsere shi bane sai lokacin da zai abin da duk da wasu kamar mazabar shafi'i abin da suka tafi akai kin abin da suka tafi akai kin su mazabar ahnaf su suna gani ma kwata kwata mutum ba zai motsa dan yatsa saboda su suna gani motsa dan yatsa ma yana bata sallah ina ba ta fahimta saboda me saboda suka ce wasa ne ai hakan da kake a cikin sallah wasa ne saboda haka in kana sallah kana haka sallah ka lalace to amma dai wannan kuskure ne babba tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ya koyar ya ce ayi kaga babu zancen wasa ko yawa abin da yake inganci yawa shi ne zaka ci gaba da motsa hannunka kana motsa shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lahiya ashaddu ala shaytan ya fi tsanani daga shaytan sama da adake shi da guduma mai karfi wannan motsa hannun da kake kana haka ya fi wa shaytan tsanani saboda a samu wata guduma mai karfi a dake shi da ita kaga ashe ibada ne manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk lokacin da kai tahiyya sai kai wahannan kaga ka rinka motsa shi to bari bari ku tantance sai mu ci gaba insha Allah ta'ala zan ku tantance zaman nan guda biyu da muka karanta da zaman al-iftirash da zaman al-iqa bayna sadratayn dan mu zama zan fara zan fara ta kafa ta baya al-ifrash da yake ba ne da mutum ne shi fata da kawo haka ne ba dan wa ne ko idan mutum ya fara tsawon da ba da kawo ka ga shi fara a so to shi da zuwa kan haka haka dan wa gani ya sa ka menene aka saba da kawo yau ba wannan da tashin fata ta kawo ta zuwa kan kafa ka da kuma aka ce yanzu duha zai kafa ta haka da kuma kula da na kafa ta yanzu na ce ka ru al-qibla yau ba sai ka zama kusan da ina da sai ka lafi ba to ne shine da ake al-iftirash shin fa da kafa ka tawo haka ka zauna a kanta wannan kuma sai ka kafa ta sai ka fito kaga da cinya ta da kurna da ba ta da sani su ko su ne su kuma sai ka miƙar da su sannan hannun da kuma na hagu haka hannun hauka misali sai ka kura shi a kan jiya ta ko kuma kai masa shi ne sai ka bar kayan mai zuwa ko idan kai masa haka kura wani a kan jiya ya yi in kuma kai masa haka shi ma ya yi ka ga haka ne kura wani amma sai ka yi masa sai kamar na yi kamar na yi ina ba ta fahimta ruwa hannunka na dama kuma sai kai masa haka waɗannan guda uku haka sai ka damke su haka wannan babban sai ka dora a kai sannan sai ka dora a kai shi ne su kan dora a yanki a ga daga nan a niyyar ba nan ce sai ka dora a dan kwani yau sai ka saka haya yuhadiquha haka ba sai ba sai biyar ta fara da shi zai kamar da bidiyo na a hankali a hankali da kan ta kana yi kana yi har ka zama biyar sannan an yi wannan wannan ka ya yi da suna maganar hannu yawwa shi kuma ba a dage shi da zama mai zaka kana so a yaro da zai rubu da sujjada ba a dage shi dora shi a kai na ba ta fahimta wani sai biya ana yi kuskure da ba daidai bane dora shi a kan nan shi ana so ya zama a lokaci yawwa sai mutum ya zama tafiya sai da tafiya sannan ana so lokacin da nake tafiya idan ka ka jefa shi kan tunyar nan wannan hadisi ya kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka lokacin da kake tafi ana so yana kan yan yaron da kake kana yawa kana yin kana yin kana da wani yaro idan ka kama farko sai hannun ka zaka ba wani haka da zaka me da musamman da mata ta idan mun yi wannan yau na ba dai ni ba kawai ka gama in na sallama ne zaka yi sallama in ba ka sallama ba ne zaka yi zaka miji ka ci gaba da sallama ina fata ku yi ta wannan shi ne da abin da Allah ya rabu da shi ok haka ne akwai zama da kawo kuma da kuma kuma shi ba shi da wani shi ne abin da ke kira zaman kudu zan yi shi kamar yana yi yoyin da za ka kawo kuma za ka haɗa da su a ga yadda ko sai ka duniyar da ya ta tsalla da ba sai ka zo a kan duniyar da ta an gani da kuwa wannan zaman ba a yin sa a ko'ina sai tsakanin sujjada da sujjada a fahimta ba za ka yi irin wannan zaman kai tayya ba ba daidai bane manzon Allah bayan haka sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dago daga sujjada kafin ka tafi sujjada babu ne sai kai haka an fahimta wasu na ganin kuma wannan shine tsugunar rakubi da annabi ya ba shi bane akwai alƙawar kalmi da annabi ya na tsugunar kare shine haka an gani wannan da mawala ne shi in ba in ba mata shi wanda kace da shi da shi wannan gaba an gani ka kullu da sabon ka sai ka zauna ka zauna ka ga shi annabi ya hana shi irin wannan dan ba san shi irin wannan ko amma wannan ya halatta kai shi sai dai ba a yi tafiya ina zakarin sujjada da sujjada Allah ya kama lafiya amin مالك رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abdullahi da umar allah kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi kana idza jalasa fi salati ya kasance idan ya zauna a cikin sallah wa ba'a yadayhi ala rukbatayhi yana dora hannayensa akan gwiwoyinsa wa rafa isba'ahu yumna sai ya daga dan yatsansa na dama allati talil ibahama wanda take bin ibahama wanne ne kenan wannan wannan ga ibhama din wannan kenan ko hada abiha kun ji ba hada abiha sai annabi ya raka addu'a da ita wayadahu yusra ita kuma hannunsa ta hagu ala rubbat ala rubbat rubbatihi basitaha alaiha tana kan gwiwarsa ta hagu ya shimfida ta akan gwiwar wa bi hadithin akhar wada kafahu limna annabi yana dora hannunsa na dama ala fakhidhi yumna akan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'aha asabi'ahu kullaha sai ya jam'i an yatsunsa gaba daya wa ashara bi isbi'ihi allati tali ibhama sai ya nuni da dan yatsun da suke bin ibhama ita ce dai wannan wa wada'a kaffahu al-yusra sai ya dora tafin hannunsa na hagu ala fakhidhi al-yusra akan cinyarsa ta dama ta hagu روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما امام مسلم ابتدى حديثي daga sahabi Abdullah bin Zubair Allah kara masa yarda yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza qa'ada idan ya zauna ya da'u yana yin addu'a wa ba'a yadahu yumna sai ya dora hannunsa na dama ala fakhihi yumna akan cinyarsa ta dama wa yadahu yusra hannunsa na hagu kuwa ala fakhidhihi yusra shi ma akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi isba'ihi sababa sai ya nuni da dan yatsan sa manuniya wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi wusta sai ya dora ibhaman sa babban dan yatsan sa akan dan yatsan sa na tsakiya wannan ke na kamar da muka kamanta muka shanta wa yulqimu kaffahu al-yusra rubbatahu sai ya damke ya dora shine ilqam ya dora a tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu shine idan ka dora shi sai kaga kamar ka rike shi kenan to da kan ka dora akan cinya yayi in ka dora akan gwiwa yayi kamar yadda muka karanta rawa ahmad an wa'il bin hujr radiyallahu anhu imam ahmad ya fitar da hadisi daga sahabi wa'il dan mujr Allah ya kara masa yarda qali ji ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qultu sai na ce la anzurat na kaifa yusalli lalle zan duba naga ya annabi yake sallah qal yace fastaqbal al-qibla sai naga annabi ya fuskanta al-qibla fa kabbara ya kabbara wa rafa'a yadayhi ya daga hannayensa hatta kana ta hazaman kibaihi har sai da hannayensa suka kasance daura da kafadinsa qala yace thumma akhadha shimalahu bi yaminihi sannan sai ya rike da abunsa da damansa ma'ana dora akan kirdikin kala yace falamma arada an yarka lokacin da yayi nufin zai tafi ruku'u rafa'a yadayhi ya daga hannayensa hatta kana tahazzu mankibai sai dai kawo su daura da kafadinsa falamma raka'a lokacin da ya ruku'u wada'a yadayhi ala rukbatayhi ya dora tafin hannayensa akan gwiwoyinsa falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yayin da ya dago kansa daga ruku'i rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa hatta kana ta hazwa mankibainama sai da suka zo daura da kafadinsa lamma sajada lokacin da ya sajada wa za'a yadayhi sai ya dora hannayensa min wajihi a kamar inda yake dorawa idan zai tafi sujjada ko idan zai daga hannunsa ko lokacin kabbara harama ko kuma lokacin dagowa da kabbara harama ma'ana ya dora hannayensa ya ajiye su daidai inda yake daga su idan zai yi zai kabbara harama shine min wajihi daga fuskar bidhalika al-mawdi'i da a wancan gurbi da yake kai su hazo manki bai din sa wa fi riwayatin wata ruwaya kuma yace wa sajada annabi ya sajada fa wada'a yadayhi haqqu udnayhi sai ya dora hannayensa daura da kunnuwansa ko daura da kafadinsa ko daura da kunnuwansa wancan da mun gabatar da shi a baya ko mun mun san yadda ake sujjada thumma jalasa sannan annabi ya zauna faftara shari'ahu al-yusra yashmut kafarsa tahu thumma wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra sannan ya dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a bira'ahu al-yumna ya dora zira'insa na dama nan kenan ala faqidihi al-yumna akan cinyarsa da dama shi ne na ga muku shi ba a dage shi dora shi ake akai ga hadisi ثم أشار بسبابته سنن ينوني لمنوني يسوانا أن يتكينا ووضع الإبهام على الوسطى يدور ببن أن يتنسى أكن نتكيا وقبض سائر أصابعه يدمك سورا أن يتنسى ثم سجل سنه سجل تبيكنا فكانت يداه حذاء أذنيه hannunsa suka kasance daura da kunnuwansa a lokacin sujjada kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma qabada baina asabihi sannan sai ya damke tsakanin yatsunsa fa halaka halqatan sai yi cycle sai zabe kaga nan wannan aka ce halaka halqatan babu inda yayi nuni cewa sai ka hada wannan da wannan ko halaka halqatan to in kai in kai halka shi ke eh in dai kai kai kai cycle kawai shi kenan yayi ثم رفع إصبعه سنسي لقى دن ياتنسا فرأيته يحركها كاجبا sai na gan shi in ji wa'in ɗan hujjari ce sai na ga annabi yi hardikuha yana motsa yana karkaɗa wani ɗan yatsan nasa ya daƙu bi hana yin addu'a da ita kaga a cikin wannan hadisin babu inda aka ce za ka yi addu'a da ita ne ko kuma ka tsaye da shi idan ka zo addu'a sai ka kaɗa shi abin da aka ce kawai yana kaɗa shi yana addu'a da ita gaba ɗaya za ka yi har ka gama akwai malaman da suke ganin cewa babu laifi ka tsaye da shi kawai haka ba ka kaɗa shi amma dai abinda malamai suka ce shine hadisin da yazo yake bayani akan tsaye da dan yatsa da wanda yake bayani akan tahrik duka da sai guda ɗaya so tahrik din shine abin da yake tare da cewa idan ka tsaya da dan yatsa da kai tahiyya insha Allah ta'ala sallaka kai babu matsala amma dai kar ka dawo shine abin da yake kamar yadda muka muka ambata bala ce wa rawahu bi nahwi abu dawud imam abu dawud ya fitar da shi da irin wannan hadisi da makamancin wannan lafazin sai mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am tsakanin sujjada e duk wanda ka yi cewa yau a cikin zaman da na fitanta guda biyu wanne ne inganci tsakanin sujjada in ka ce inganci kowanne ya inganta kowanne annabi ya yi kuma kowanne annabi ya koyar kamar yadda ka jaji Abdullahi dan Umar idan ka dago daga sujjada zaka kuma ta sujjada babu laifi sai ka iftirash babu laifi sai ka izaw duk wanda kai yayi ya ana so dai aikin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi karan ana an tashi wata wata rana an kai wannan wata rana sai kai wannan dan ka mamaye sunna annabi da aiki gaba daya shi ɗaya ba mu kawo shi bane sai mun zo gurbin sa eh shi zaman iftirash idan sallah bai raka'a biyu zaka yi to irin sa ake a ƙarshe in dai sallah mai raka'a biyu ce irin su ake yi a ƙarshe amma in sallah mai raka'a hudu ce to a tawarruk ake yi dan kuwa fahimta in sallar ka mai raka'a hudu ce a zahar sai la'asar sai isha ce ko magariba tunda ita ma ta yi biyu ce to ta hiya ta farko sai kai al shi, wanda makwatanta na farko kenan zama na biyu kuma sai kai a tawarruk wanda zamu zo makwatanta ina fata an gane shi a tawarruk a lokaci guda ɗaya ake yin sa kawai amma dai za ku ga mu a malikiyanci a mazaban malikiya da zama na ɗaya da zama na biyu za ku ga in ka lura da malaman da suke bin mazhabin malikiya za ga duk tawarruf suke kawai duk tawarruf suke wanda ba wanda ba shi muke ba shi suke a zama na biyu da zama na da zama na biyu na ɗaya da na biyu shi suke amma dai abin da ya tabbata kamar yadda sai zamu zo makaranta a hadisance insha Allah ta'ala na farko kai wannan na biyu ka wancan shine abin da ya tabbata tare da cewa su ma masu wancan din sallar sai insha Allah ta'ala Allah ya samu da shi yawa abinda muka faɗi ne Allah ya ba mu ladan gaba daya da bismillah kamar wannan raka'a da wuce na'am kai wai da za ka ga ana suri eh wato an kaɗe ta wani ma a baya ma sai ya ga wannan da ya ne ba daidai bane an sha mai ta wannan mutumin da ya tura sauri raka'a ta wuce sai tsaya daga baya kamar ba daidai bane annabi ya hana na ga muku ma idan da za a yi rashin sa'a ga masalla aka akwai sau bai cika ba ka ga masalla ba sallar ka bace ba Allah sallar ka bace ba yanzu misali ake ka zo ka tarar da sau na uku akwai ragowa guri daga can gurbin sai kuma ka shigo da nan kana sauri sai ka zo ka tsaya a sau na uku ko na biyar sai aka masallar sau bai cika bai ga masalla ka bace ba baka da sallah la salata liman faridin kalfasa haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam babu sallah la salata lafi lafiya da jinsi ba sallah ga wanda ya sallah shi kadai bayan sau sau bai cika bai zai sallah shi kadai wallahi annabi ya ce ba shi da sallah kaga mai amfanin ba dabare ka zo kana sauri ka samu sallah kuma sallah ba ta yi ba kaga an an yi ba a bayyana wanda ka zo ka samu tahiyya tahiyya kawai ka shiga cikin sau ka samu ladan jami'i insha Allah ta'ala ladan da ake ba masu jami'i za a samu kawai dai baka samu raka baka samu sallar baka samu rako'in bane amma ladan jami'i dai ka samu saboda ka kuwa sai mu gyara mu ranka yin komai yadda ya kamata domin mu samu abin da ya kamata a kansa Allah ya sa mu dace na eh kamar kamar ya ya kusa da tsari shi kuma ya zo a nan eh sai ka ya zo yana tafiya ya ciki eh wannan idan ka kaddara cewa ya shiga sauro sosai sai ga wani waje akwai halal inda za a iya cika a ciki za a cike zuwa na fi na fi daga zan zo wajen da kake ne in irin wannan ne babu ne fiye halatta amma shi zuwa yi daga baya sai ya tada sau a sauran baya sai kuma ya tura tafiya sai shiga wannan kake nufi ko to wannan ba daidai bane shi ya taho sai sau ya tada kabbara da ya tada kabbara sai da aka dago ya samu wannan raka'a sai ya taku daya biyu kuma sai ya shiga cikin sauran sabisa shi ma wannan ba da ne ba ne.
Ai da ya shigo ma da ita wuyar nan wannan dinsa.
Eh.
Tun daga koba ne.
Ke da a wannan kuma ai wannan wannan kuma wasa ne.
Kana ganin abu ka san wasa.
Eh wannan wasa ne mutum ya zo tun daga san saboda Allah ya ce wannan wajen kuma ya kana sallah. A to me amfanin bambancin sallah da da rashin sallah ke ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne shi ne kullum abin da nake gama da yawa mu yanzu bari mu kokari muna gyara muna gyara sallah amfanin zuwa karatu kenan sai amfanin zuwa karatu kenan ba daidai ba ne kai ya hakuri ka zo ka canza ko a canza